الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bata ji tabbata Allah salatu ya ce ce bi aminci wani tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inan na da safo gwandin gube ko ya shawwal 1437 na ajin daidai bi safo guta ya august 2016 kalendar miladiya ne mai karatun zuba ciko da karatun sharhu sunna ya al'imam albarbahari rahimahullahu ta'ala wanda tarihin ya shek salih fauzani fauzani da page 19 bu manga wal asasu lazi tubna alaihi jama'a hum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ورحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار منغا والأساس يري الذين تتبنا عليه الجماعة قعدت جماعتنا هم أصحاب محمد أقاي صحابة جانب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين سيش موجود صحابة شبيرين وهم أهل السنة والجماعة أما غي أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم لأنه لن لنبوينا تنانا بمعنى لأنه لا يمكن صحابة نبي تنانا faƙadi dolla zannagi wa butada ma bidiya ta wa kullu bid'atin dalalatu bidiyan don da mai juro wa dalalatu wa ahaluha finnar egima bezeje juna afina alegan banu ji wal asas lazi tubna alaihi jama'a jere ne ci ba to a jama'a ta wani a jama'a lọ́ọ̀lẹ́ ríṣin wọn pa àwọ̀dán ran láàjẹ̀ máa ṣe gáyò sàhábẹ́ ṣe hàn níbi sọ́là sọ́làmọ́ gẹ́gẹ́ níbẹ̀ zẹ̀rẹ̀ bí oṣù máa wọmí ni ẹ̀ tààdù lẹ̀ṣọ́ gẹ́gẹ́ níbẹ̀ tààdù tààdì lẹ̀ṣọ́ gẹ́gẹ́ níbẹ̀ kọ́rin lẹ́dẹ̀ falẹ́lá ṣe náà làwọn ṣe gáyà àjẹ̀ máa wọ lẹ́ṣọ́ zázùmọ̀ ṣe àṣẹ yẹn náà ẹ̀bù òde dẹ́rẹ́jà náà àtúbíẹ́ náà kọjú gáyà kó. ya bojoro ya zulu ne ba wani fahadi a nisa sallama ya ta ci wani ba Allah subhanahu wa ta'ala ga wasa dukun al'awwalu na minal muhajiri na wal ansar wallazi na taba wani bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an ya zama fa mai shi jami'in yan muhajiru na jotu ansar jo to zai lami tayo bolo bolo na sakwa yarda ji gangani bi a so mai daji gangani bi sai ci Allah subhanahu wa ta'ala sai ga yace muhajiru na bi ansari shi ga wallazi na ja'u min ba'dihi da yi zuma bane ya kulu na jaga rabbana to yace ya fulla na fa bai wali ikhwani nan ladina sabaquna bil iman da yaji ne shi da imani na wala taj'al fi qulubina gillan lil ladina amanu galana fadne mai boya zai jai majina ma rabbana innaka ra'ufun rahim ya bago ya zazu maji a sai za yi goro ya mini ya zai gaskiya shi ya bane za alkhairi shiga da wani ka ga da zamani nan lokpa ga tsakani abu da shi nan yi na ikpe zuma wani ya sa ne ya sa biyu shi ye wa mai shaki rasula min ba da mata bayyana lawul huda wa ya tabi rara sabili mu'minin ni wallahi ma ta wanda ne ga sabili mu'minin ga ya koyar sahabi shi ya alaihi sallallahu alaihi wasallam ga ashabu muhammadin sahabi shi ya alaihi sallallahu alaihi wasallam ina muhajiru ne shi bi ansari shi yau na a ga shiga da jin rayuwa da annabi nan a ga jihadi gani biyu a ga tuzu ma a ga ladini na shi da jama'i kakayan a ga muadin a ga ladini har tubabu nan me tumba yato da ana nan kemi na annabi ta annabi aji wuya ya sakwai sako sakaniya na sakwai wani da na annabi ce waya ya zaji nan a cin gagama na annabi ga ganin sa ya ga wuya zanu shi ya bugo da jeji sahabe to ko ko ya ja mutunci na ɗaya da dajin da kuma sana wallahi ne da da nga dikiyo nga jin ya bon zawon shi wa ga musulunci wu a ci gaba da bara ne a ci cagan ga ya ci a ci cagan daidai ga ya ci sahabe a ni bijo ya wazan dondo a ga le daraja ya mun sai wa kuma kiyo sakuna ni bisa a sallamin ladar sahabe ci wuya gashi nan ya gashi a ga goma ko wajen nutlajiyar nare nan vo fanu da yawon hum alu sunnati wal jama'a alu sunnati wal jama'a na mana sahiya ni bisa a sallar shigan da zai bibiyar su ma'abu min ya taju da shigan da taju ta biyi na shi a mata ya koyi goro a mitu alkur'ani a mitu sunna a mitu ba wayan goro a matsa bidiyan doro don addini buwa nan haɗiya bi aƙida yin mutazilanci haɗiya bi aƙida yin hawarijanci haɗiya bi aƙida yin irjawuna haɗiya bi aƙida yin kadari haɗiya bi ran bi aƙida yin jabriya haɗiya yin bi ya tuye gbandoro ya ba wayan goro maga miti wato zanne shiga yi alu sunnati wal jama'a ga jama'a ya gaskiya ko ebona da ya shi agun shi shi a ci doto kun a ci mami tuye gbine zaun shiga jama'a ba su wata sabuhum jami'an wa qulubuhum shatta wa yakuzu ni ai bayni wa shalani ne ma shi kakai da bugo al jama'a man kanu alal haqi a rai zai gata ya kwen kinan da kwen gaskiya wani da na juga gan na mutu kungiya kazan na mutu kungiya kazan na mutu kaza kazan kuma le ko ya wani wale ga jama'a da na yanayi ga gina zai ga wani zama shiga jama'a aljama'a rai da ɓecen ɗakoyin gaske wani a ga mai alu sunnati wal jama'a faman lam ya kuzu anum fakari dolla wa butada zane gwaga ne za mu ci ma biyu ma bidiya sami in ma'ana zane addini ugu daga alkur'ani bai sunna bai mutu je fahimta alkur'ani bai sunna irin fahimta na sahabi a ne bai je fahimta amanu bai musulmi amantun bihi fakadi ta dauna nan wunce ya sahabi a nabi shi ya yi bunan wale za na da ya nukpana wunde ya nasu koren da tuci fi magula ji ne musulunci wuriya tsawa kibo ya bo wunde bidiyo tsogun a ne ba ni na fakari dolla ne kuma na za na ginke ko goro lugwa wa buta da ya albidato bidiya nga ya na ratsa da ibada ko akida ko ya gane dalili da wa daga alkur'ani da sunna ya ne annabi zaman amila amalan laisa alai amruna wa rabbi na tsaye da na adini ne na ko ci lotun gaci na lamari ta ce ba na ranye da tun zamu ci yawa an gaci magaman a hadasa fi amri na haza ma laisa minhu wa rabbi na tsaye da lamari ne nan da bashi guda na ranye da tun zamu ci annabi ga wa'iya kuma mu da sati da muri me ya je ma an bayyana shi a tsabe da adini ne fa inna kullu muhdathatin bid'a ya bane ndo na tsabe da adini na bidiyo kullu bid'atin dolala bidia kpata ma ejun uyo ebogo bidia nga yena ezala da ogun adini o madabo shiboli ana cewa tsikere yen na bidi uyo no kaga yen da dalili adini ba daga ba su ko ko tuciwa yawanci bidi uyo ba su ko ga ne ma kuma tulakum dinakum ina mi adini gumiya yani ebo na adini gumiya ya alhamdulillah ajin da bukatun a da yadda ci ba saboda na ta ci ba kawai nan da zadu da waili ni a jini mula nu tu kemi na lube nan yana maga ke ga ci sa biyu na suku ko zan da ce lega mun gajin na wade lada a ne majin wasa biyu ji majin wani da su ga da wuce shi ya bwana wuce ya laza lafiya gangani da sai ci ke lauji malibu nan wadda a na bijan ashi azuji fidawo anabijan ezudu tigye fuwa ashura anabijan ya can ezudu juta wasu ya kabarin ce legon da kula da gada don wani anabijan allah kiyaye wa kullu bid'atin dalala da bid'a bata yin ya buga da bid'a wanja kin da zango ci ajin aga ajin aga bid'a a da bidiya wa hanyar amma da bidiya ne da a'a na annabi sa a sani mafa inna kulla muhdathatin bid'a inda wani hasa bai na hadiyo na bidiya ya buga kullu min alfazu mun budan wa kullu bid'atin dalala bidiya fata ma sai gi a cingaga muyo da bani wala da fanya ga wadda lalatu ahli hasin nar egbe ma de be shi ta ce jona asina ko wale ga en bidiya shi atta level ni ba zandoci bidiyo to kafirci zandoci ma bidiyo jiki an bidiyo to kafirci ebogo bidiya ta level ni ba ade da ne kufuru na ko mun ci tsawa le da nga jin nga lo na mu yanzu ko ya zo shi shi do wa wanzu dan nan be be ja tu ne ko wa ba duwa be be ja tu ne ko wa zunya ya zai ji sai cha na ko wa chenyi ya zai ji sai cha na ngole nyen na ji bidau sai ma ya bana zane ke liu na wake le ga tikiri ga wa lo dana amma wa bidau kufuriya a shi ga mana zane ga nya la da su na shi ya ce shi be sifati ya ce ci ko in ce daga irin ya jami ya ji nan wajen na ce kufuru ma ya bana ji to ya ce biyu nan mun ji su ne ce ya ko mojin sifawa nan wa ji gana ko ga malaman shi a ba hukunci ya ce tafsirin jami'a shi ko a ga mun ya a ji bayani a ga jami'a ku fa jami'a ji kafira wa ji gana ko amma at the same time a ayaniyar jami'a kame a ji tafsirin a ayaniyar jami'a shi na sai ba da ya kama hujja wa izalashi shubha da sauransu ɗaya bane matsala wace matsala da ke kajiwo ana matsala shi fi bane ja ga finin bane sai wa ɗin ba jini fiye biyu ne shaka matsala ja ga finin bane matsala ne shi ta ga fi da ce jin bayanin kalatin a kara kara kara kara kawai jan kan gawa a jiko daidai wani ba sai ni kwa daga yi rubucin a daidai da can ko ji gane ko gama la imam muhammad ibn hanbal muhammad jami'a kufar but at the same time afrad ne jami'a jama'a ji sallah zuma wai baki bo muayya ta ce musulunci na allah wai ce zahiri nan har to ba mu to mun ga yi miya ahmad ibn hanbal ga ga yi riyan nan bayan nan in ga da musulunci amma ya ya zo ya la zo ne wai baki bo ya je ilimi ya shubuwa jirgin ya ci fi biye yi ko ji gane ko mun shiga nan wala jiki wala ba ku zuriya a yanu ashu Allah subhanahu wataala wata kaza kawo Musa min badi min badi min hulim ujilan jasadin lahu kuwar alam yaro annahu la yukallimu la yadihim sabila jama'a annabi Musa alayhi salam a faida jibuta nan kogi sai ci ga aliye ganan ko jijin aliye ganan ko jijin wuce wai jagan mai ga ganan ko jami'a ji maga sai ce ganga Allah kiyaye sai ce Allah na ga fata abu dole min dunillahi ma la yanfa hukum shay'an ko yarja ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala nafa ko alle ga dabba wancin wani ya sha wani ya sha han ma ala gundo da tsawo ma ala amfani ya fasaluhum in kan yantuku annabi ibrahim ga duk kuciyar na shiga ga gana da kada alimta ma haulahi yantuku wato ga kucin na shi eh ga inda sai shiga fata buru na min dunillahi ma la yanfa hukum wala yadurukum ma la yanfa hukum wala yadurukum ufin lakum wali ma ta'buduna ufin lakum wali ma ta'buduna min dun la afala taqilun ye jibuta ya naji sai ta ma la amfani biya ya kai ga jibuta yuna ma la gun da sai kai ga ga ya jibuta wana jambe to ne jibuta ci maji sai jambe ke da hankali ana wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sai ce ga ba mi adwa mi agwado e ba Allah subhanahu wa ta'ala waminu jiya ganwe ya gaga ko ga mala dokuno ne ya yi maji ko adi takfiri ya jahaniya ji duna mukallidi mu asbara allazina lam yatabayyan lahum alhaq banda zai je ce mutu a gaskiya mala tula a ne bayan ma kalladu an jani a dai ke mutu to ya boye jahili ce fahum ko fi nazar la budda min albayani lakum dole ala bayani a jaya فإن أصروا فإنه يحكم بكفرهم ولي aga bayani ji a caci bukata sun shiga a agwa ai wani gobe rike da tsakani ya za ci bici da ya za fa ya kpọ ya rike da tsakani ya guba wancan ke ya za ci bici ya za ci bici wọ́n jẹ́ àkó zàlẹ̀ kí bici náà wọ́n ga sun tún àwọn sun tún wọ́n ga gungan lugwa wọn gwa lugwa kashi wọ́n ga ga dalili da na wọn go zàlẹ̀ zàlẹ̀ ci bici náà amma ga na fa ya kpọ wancan ake dan bidiya nan kawai gaya labiyu wace hadisi labiyu wace bayani ji wace littafi dango wagwa nga gwatika wafe na wane ke ta gaskiya yi na vo ko laji ganewa zane mage ke lobe gbin wuce na wani preach da hannun su kuma fike jike wafe ke waza wuce wuta fike dai kaunu wani eyin na sojoza na cimici da enayin na suna ke wa ya kpau الخطاب قال عمر بن الخطاب سيدنا عمر رضي الله عنه قال لا عذر لأحد زندور جا عذري في ضلالة ندعوا سنجني ركبها نوا غنيون تاتين حسبها هدى وقبا وغاتش بدونونا ولا في هدى ترك واسبه ضلالة كما باودا بيغو غنو يا لغوا سن باون شاغا يونغ سن غنو يوكو يجنيو نفقد ثبت الأمور فقد ثبتت الأمور لما رجعت فقد بينت فقد بينت الأمور على ما ريش جين بياني وإيه وثبتت الحجة حجة ما دي تبتروا وانقطع العذر عذر ما با هذا سيدنا عمر بانو جل لا عذر لأحد زندون بيد عذريا ولي يوكيبو الله وبياني جين القرآن تشجي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بياني جين ko ta ab ab ne boro ne ki amma zane shi shi unda ji katon unda wa ilimi za unda wa unda unda giman jiga mun ta gina ya za yo to da ba ko ga gunga bi da wazo ngon wa do ai bonu wele gunga da wazo be da gaga na son wuye jina ba mun fi ju ta kin wa ngole zanne kage ba za aluzuru bilijali ban be zanne ebe na ali radu dabi ewu nne gba na eti kagbe agwa abi ha ji anyị nga ha si ba ahu daga nda wusu ebi nje nwe okwu ba ugada n'ọnụ ebe na azọ nula ibn imin alhaqi shi'a ebe na allah subhanahu ta'ala ga wa innahum la yasuddunum an sabili e zaji da wani jaja fi kan zaje mi latu ya ko goro na wa yahsabuna annahum mutaduna chaje ko ba ugachi wono ebogongo ileko mewu wuci zato wuci na seji nwa ku gboro ga dan nan nan wa ku ja ebo na ade uzuriya aje bada tun alqur'ana aje bada tun sunna ada waye ku gboro za aja bi an tuye na hankali allawa na shiga ya ku ba bai ku ce ya sabuna nan muta duna a ce ku ba uwa yongo ile in na jikiya in jidediya Allah subhanahu wataala bai nan mu taka bishiyati na auliya zane sha zane dagwa sun shaitan ya ci Allah wali min laban da ce ce wa ya sabu na nan mota da ce ku ba ga ba ɗo wata cikin na zane lagwala su shaitan ya zan ji be shaitan ya ji ni ji a ga zan ci yayi wali ya ban da ce ce ni ya ci mi tuwa a ce a ce ku ba ga da wani alalima shaitan ga hadi kyau shaitan ga guguwa biyayen sandura wurin wofu alikiyan kamar ya shi an zikirin rahman ni ka yi lau shaitan fa wa lau karim a na gajin rayuwa mu ce fa ga kan kwana shaitan ga laban za wace shaitan ga yi yawon shaitan mu ji wale shaitan ta fe fu shara ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيل له شيطانا نقول انه punishment يكو فهو له قرين وانهم اي معنى شيطان وشيشي la ya suddu na ma'ani sabili shaitan ya fi kayan lafi ya kwen goro wa ya sabu na nan mota na cha ko ya kwen goro ka cha ko ba ga ba ke da wani ila shishi ma da kin alqur'ani yin ba ma da kin hadisi yin ba ma da kin fikiwa ma da kin manjiga ma lo talima ma lo waziba kaga yutoli ta fi a shiga to ne na to da na yawo ya fi lo makantan gala tsara ka guda yuci ba goci ba ne sane ci ya shiga ju zuwa ga gungan mai da sun da kun da kwaje ni ga nono nga mai jo alhali to nan ba wata layo ga sashin wucin nan da ku ji sai nan wuce ruwa nan ga wa ga wa jama wato zanna to a da wuzir ya ko jira na ko wale uzuri wa bebe mas'ala ijtihadu jo masalul ijtihadiyya ko na ta cin libadan bo tsakanin manjo based on ijtihadi na na ne da yayin ijtihad al hakim fa asaba falahu ajran al mujza na ji ijtihad na gaji ijtihadu in caji kiyo in caji daidai wa lada guba wani ne ijtihad fa asta falahu ajrun wa do ma ji ijtihad in caji bi cin wa de ladani ko amma mas'ala na shi yi mas'ala shi yana aqida ne babu imani billahi ko malaikati ko rusulihi ko kutubihi ko yawmul akhir ko alqadar ko khairihi wa sharrihi ngole ko masajira talafi da sauran su ngole yan naji bano tawqifi an naji wadoji istihadi gubu mun ji yan biya wada mi tuke mina laubenin wala fi hudan taraka wa fi bawu dalala e za mun gashi shi wadda wuzari na ba wuda biya wa ba wuce ya gan waya ku yaji yau alam ya ci ku nazir zane ji gargaji na biya ya kalu bala ga e karja na naziru ana ji gargaji na biya ha fakka zabna ma yi gaggama nuzo wa kulna yi magan ma na zanen la mi shi ka kwaci indoro yan e bago lamarin ji mai ji zatuwa ne zaɓe shi ba wuda biyu ga wani ko yau wale na kunshi awon ebo ne yanayi bawu na gani da yanayi gine alkur'ana bayani uji suna ni bisa a sallan ma bayani uji a sarrafa sali uji ma bayani uji yabo gaskiya tula alhamdulillah mini rama ya ce ce alkur'ana tiye suna tiye ko ji gani ako bayani da ya sa da ya sa da jinsu a tiye ma ne wajen wajen fasara ko ya bago ya zula mutu gaskiya wata fakad buyyanatil umur alamari ji bayani amma wa ji kiyo na alamari ji bayani a mutse da ana fa unde bukata ya kiyo da na ji to katun duwa babu gaskiya wucin za ya bo ya zudu ji katun ya zudu wa fahimta wa daula katun gangani da manji la kuzul ilma an nafsihi daga shishi wato bitacin ga wato goyi jika tun mun ji she fauzan aw an mislihi min al juhal ko za doju ni ne jahili jongo mu za da jahili na yichu ko ji ana ko ga bi nga mu jika tun awil muta'alimina ko to makiyo za ne she claim ga jika tun amma jika tun ana da nga wada jika tun aw min al kutubi ko to shi wazo da shi litafi bejo hadi kí o bẹ̀rẹ̀ gbèjì náà ta adàsí létà sí gbèjì wá zùmọ́ iṣẹ́ ń pa ti kàtà ọgọ́ ọ̀tún ẹgbọ́n ọ̀tún àṣẹmọ́ mọ́tò nánà wọn lálà kí ẹ̀ kọ́ à bẹ́ẹ̀lì àkózùlẹ̀ ẹlẹ́mọ́ áhàlì yìí ọ̀gá àlákàtún ọ̀làkàrà àtún dẹ̀ ẹ̀bẹ̀ ẹ̀ zẹ̀ èyí mọ́ nà rámà láì nù sèré nǹkan ìdúná nà nga iná hàzà ilmà dìí lélẹ́ ilì ní nàìjíríì yìí fọ́nzùrù amọ́ntà kòzù nàìjíríì náà kò ẹ̀kí níbi ẹ̀sìn yẹ àgọ́ ilì ní ẹ̀yọ́. ko? ebogo fal'ilmu bitalaki wa laisa bil akhdhi min al kutub shi fozan nga e laili mi labe manye e laili mi laga mu de da balitafiya ko e bona litafi unde adawa tutul na ajiza taimako ne ko amma e woloje ko egboro so ga de manje akhilan tanala ilma illa bi sittatin sa'un bi uka an majmu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa tibarun wa bulgatu wa irshadu ustazin wa tuli zamani ya irshadu ustazin wa da guidance yan min kaja gaban da kala fil ilmi wa da kharaja wa da zanga ga da karatun guginin gacin ya gugi ana maga ga wa ji katun gugin ma da bukata yan manya na ba nan wa ji nan wa ga kiyo waga gyara da ya kugboro yana wa kenan fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamun ta littafi da bai ga akhlaqul ulama ya al-imam al-ajuri ake da yin tashi da bai gan akhlaqu hamalatul qur'an ya al-imam al-ajri ake da yin tashi da bai gan adabun nufus ya al-imam al-ajri littafi guta ta na batan wagargaciyar ladabi daga tarbiyya shi yamman da sauransu na ji makanta ji fi nan ji makanta ji kula da yi nan ga wasa batatil hujjatu wa nkasa al'uzuru hujja ji tabbatar wa uzuri ma ba ko ebona addini dana sakwa addini musulunci gwata gaskiya ma tula ban bi aluma ne ko gali ne ko abu na aluma ne ko gali na ta to litafi a ju faya amugiye amma aluman nan sai ya ci addini musulunci na gwacewa kai zaga ne daidai ga gwan addini sai shiga zai labe ne ga bayan jiga na sallo a zanen gan gubo ne ko jiga ne ako ko kuma ya ji zaje a zaba su za ta ci tufiya wa ma kuna mu'azzibiran hatta na ba a sa rasula sai la shafin burin nili biyu ci ligya ba ko wa zalika anna sunnata wal jama'a wa buna sunna da jama'a kad ahkama amra dina kullah akan jibula da lamara a jini bayanan wata bayyana linnas umma tula ya ba an gishi fa'alan nasiri ce ba yana ta ce ba an yi wani adi alami hatu egan etun akida wadda gai wala da daga ba soko eh amitu ba wani anan muhammadu da kwadda bano gadi alijanna ma janan muhammadu wala amitu anan ekod da mbono ga ga da ga no majanin muhammadu wala mi twana ekod da mbono ga ibada ji so ko ma ya wala da ma ji ya kuna nan muhammadu wuna nga wala mi twana wani mu jiga wa zalika anna sunnata wal jamaa kad akama amra dina kullu ngole na waji shara ji nyato su de amito ya ko goro na annabi da sahabi uji da tabi'una da tabi'u tabi'ina ji tanin ko bayani wani ani ga ne fa bayani sunnati jina aga da jami to sunna ani bi sa sallam nan ne be ku ni no ko amma ko ya kala tsakaniya ilimi wa gangan ne mi latuya gaskiye a magan kire kire anan sai ce lati ga wa ta sumu bi hadillahi jami'an wala tafarraqu agwa sai mun sai ci bane magan kire kire ma a gunta kiyan gaskiya magan ka kayan a mace lewaji ba annaji ga ahlus sunnati wal jama'a amma zai sha adi allazi na farra kudi na makanu shiya dan sha adi ya ga birbira ta ga kakayi nan sai ce lasta minhum fi shay wadda min aba inna ma amru ila allah thumma yunabiyun bima kanu ya falu lambar adda ba su ko su ko ya labarin ya tuna fe lonin ngoli a jama'atu ma wafaqal haqa law kunta wadaka a jama'a ga ne ga daidai da gaskiya na kawai ga iboji kai da ga guja ci birki ta ta ga sun bidiya a ga ga bona duk wannan ismin jama'a ga dona ne hmm a jama'a tu gai sa annabi gani ba sahabi shi ma ana alai ne yomu wa sahabi annabi gani nan mun da sahabi shi tayi nan nan gai dai inna ibrahima kana ummatan lili a ibrahim afiya ummatan wani yawon sai buja ma daga na gboro ga buta su kun tukai ummatu ne amma na ke ji ground yan wadda wajen kiyo wadda wata shi su su misali obi ofi a ji ne da ya ali obi oga to ogbo ya yi ummatu ko ogbo ya ta cinye gaskiya ba a'a ya zaga gangan a ji ne babu sokwa gundan babu anabi gundan babu mini mai mafari jozi ji fahimta ga nani ne lórí oko nna is very very important ngai ayo ga to hadisi to mutazila to jamiya to murji'a to khawariju to maturidiya to ashaira zan do min abu adikin nan waje ko na jun shadi aya din hawon shadi to hadisi din hawon amen no ga an ban su ku ina su ku aya nan na jina anib sahabi anib ya agbo ya ta jin fahimta jin no gambe hadisi nan na jina sa'ani bidiyar gona sahabe dewo kashin ta biyu na jimagwar wayo gama ta jin fahimta jin a ti jin sharai na gabi ta amma na da ta wani gabi a shishi kashin Allah bana Allah subhanahu wataala gan aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda ana idan ka ba wuce ya ba wanda dalilin yawa sai jijan bayan salatan yuzur bil asri gani magaribe she gani asuba magbujo la bayani bi litafin tafsir zuji fahimta ga nani kandoro ba shi shi ko laji ganewa ya za shi ga wani lala suna wani wasu na ake dalili wasu bai ga su ko sun da new biyan eh tí ó wọjí náà wó ti jẹ́ àlàsùn náà ti ráyè sùn múná. bayanit kai bayanit wato yau le fa'alan nasi aleti bawo ina taki zan yau nan amitu sallan ya je na yi za sallan ya guna na bigar salu ala su a ibi kuma mai sallah babu alula so biyo ya fatawa gan ya zaji sallan ya je na yi za babu alula na idola lumubin babu ceolari kula atu burhanukum kuntum sadiqin wa zalika anna sunnata wal jamaa ahkama ko ke ahkamu ai akana wujibe ajini benin na igboro na ntabawuyan alusunnati wal jamaa yamina ni biga fa inna man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kasira ana jira wa lokpa mini ebonu abele tin le be yiri yiri fa alaikum bi sunna jagwa su sunna yemi ngoli e dabo na goza to daga giga kire kire na sai gola sunna nabi be na nabi ta ci bone be na sahabi ta ci bone babi aqida babi ibada babi mu'amala babi akhlaqo babi adabu babi suluku da wuce maga ya firqatun najiyo zai ji maga liya bana a ga ga kirkiro na nabi sa sallan ga alubun ga ga 73 na kullu afinar illa wahida a ga zai ji niucin annabi ga ga jama'a a ga zai ji niucin annabi ga man kana la muslima ana alaihi wa ashabi ga ga ta cin kotun kotin ne da sahabi miji ta nan ngole sahabi an ngole anabi bi sahabi ji mena tanaga sunno ko ngamba la ce ya ngole zane maga mitu na suku nga gango ngala ce ya ga alfirkatu annajiyo ko ameke ya ga safatul mansur ibn aga adi nasara gama ne lokpa kanwa lokpa wa jumbe daki la tazalu ta'fatu min ummati zahirina ala alhaqi kala hankali wa gobe na fima hankali dai amfani hankali dai ma'ana eja amfani bi hankali olóòdì tí o olóòdì tó fẹ̀yìntà gan èyí zan hankali olóòdì tó tẹ̀dẹ́bùrí àmọ́ àtọ̀sùn yando na hankali ga ajinan lugwa ba wuyan shari'a wun gaidi to hankali kashi hankali bai cita a ciwi ya tun yagbin gati fondoji ncanar su ceya nga alitu dolal alitu kiyo alitu dolal egi nga maje to mutazila da sauransu wato wata bayyana linnasi a bayani tula a bayani jiya zanji fa'alan nasi liti ba ina takin zanji na wajen mitu tashin fama za ba da alhaƙi illa dalal e yadda ba su magaskiya ba sai egi yau ji gane ku gama la alhamdulillah in dole da ga gan a gaunci ga sunnan wuya jona litafin ya ya sunna ji to aqida aji u kafi litafin yo bayani aji ashadatu al ajuri al hujja fi bayan al mahajja ashar usuliyati ka da al sunna aqidatu salaf ashab al hadith shar sunna lil barbahari أصول سنة لأحمد بن حنبل أصول سنة لأحمد بن حنبل السنة للخلال السنة لابن أبي عاصم إبانة الكبرى لابن بطة إبانة الصغرى لابن بطة السنة لابن شاهين كتاب مش نبيل كده نجي بياني أكيد السنة بابي بابي بابي بابي ما في ون ناو أنا يجينا وفيقنا من جنا تو آداب وتو أخلاق واحد ahlu sunna je la muhimmanci a to lamarin ladabi da tabiya da akhlaqi ina bi da sunna budan wai ẹgbó òde dáàlì kì í á ní wọ́n eléré wa tó gbúrú ló lé sílá kí èdè àṣepé mu. wọ́n fi ká fi àlàkí lọ́tù wà sí tíyẹ́ wọ́n ká tún lè in three word kí ilé tá a fi wà sí tíyẹ́. one general bayani tí a kéde especially báàbí ẹ̀ sì fàtó. ko asma'u sifatu number 2 babiyan manhaj na ga yatiya da rikiyar sun na gan da hawari da rikiyar sun da murji da rikiyar sun gan da rafi da rikiyar sun da kaza muna da lami to yace ga sahabe ga albayt ya ga wadatul mur ya ga kaza ga wasatul muhidin da sauransu ma'ana ga bayani yan manhajin ne ta ci ganci zugu mu ci ji bayani tin akhlaqo tabiya ne tuye gani bai zane ya da sunna ne jimbolo bolo bai kogi jimbolo lulu ba za ji fe ta gaskiya fe ta yanki gajin rinan ma gaji kanzan ma ji kanzan fe da ya kali tiyoyin ma fe ji ba ba ta hun da shi karkashin shi ga da littafin na kirtin salafa littafin abu usman sabuni shi da salafa sabu ladisi karshubo mutum bayan je sai daga agwa su sallah sai ji bil waldaini sai ji nafila sai ji kaza sai ji dajar aw maga sai fi wiwi ma na sai ji kaza ma kiya da muskirafi mun ji kiyo mun lo fibo ila ci ya shi shigan ci sun zamu ci bismillah sunnati to sallah zamu ci da hadin ho da tawhidi so cin dare zamu ci ka qur'an mun ba ga gin ho da kiyo mun da tawhidi zamu ci ka tabiya wan je mu da hadin ho da kiyo mun da tawhidi mun ne ne tunego je gin fa'alan nasi alici ba na tashi da hanyar wani amitu da kuwan goro da ma za ba da alhaƙi illa dala sai ga kafin ya abu ne a nan da ji tunci a ce wani ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk